أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna 21 ga wata na shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 24 ga wata na fari miladiya ta 2022 darasi na shidda a cikin littafin al'aqidatu at-tahawiyyatu mun tsaya gaba ta 44 wanda da izinin Allah yau za mu tashi gaba ta 45 mali ce wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi mali ce asalin kadara sirri ne na Allah mai girma da buwaya a cikin halittar shi bi ma'ana wani abu ne na sirri babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala kadara kenan sannan kuma lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wanda Allah ya bashi daman leko mi ake cewa kadara wannan mutumin matsayin shi ko kuma wannan halittar matsayinta ta kai matsayin malakun muqarrabun bimana wani mala'ika makusanci ga Allah subhanahu wata'ala kenan ko da irin su mala'ika jibril waɗanda su suke kawo wahayi su ne aminan sama su ne aminin wahayi to su da kansu sai abin da Allah ya ba su labari amma haraka ta abin da ya shahi ƙadara sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake cewa la nabiyyun mursalun babu wani annabi manzo wanda za a ce shi ya kai wani matakin da shi ma ya san kadarar da aka yi wa bayi a bai sani ba babu wanda ya san wannan saboda iya daga cikin sirrin Allah iya daga cikin ilimi wanda yake na gaibi ne Allah kuma ya faɗi cewa ƙul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ka faɗi musu cewa a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya babu wanda ya san ilimin gaibi sannan ba ma wannan ba ma ya shi'uru na ayyana yi ba su mutane a karan kansu ba san bashi da tayar da su sannan Allah ya faɗi cewa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamu ha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin wa indahu iya wajen Allah subhanahu wa ta'ala mafatihul ghaibi makullayya na gaibi ba wanda ya sani sai shi sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir waɗannan ababen da Allah ya ambata na makullayyan gaibi su babu wanda san sai Allah to duka abin da yake kadara ce ko kuma abin da yake sirri ne na Allah subhanahu wataala to ba wanda ya sani sai Allah can da ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin cewa illa manirtaba min rasulin sai dai abin da Allah ya ga dama ya sanar da wani manzo cewa ka faɗa wa mutane lokaci kaza za a yi kaza a nan gaba amma ba dai wai annabin ba ne a karan kanshi ya gano wannan abin da kanshi a in kaga an ba da wani labarin kawai Allah ne ba da labarin to Allah mai girma da buwaya kuma ya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin abubuwa da yawa wanda manzalla ya ambace su a cikin hadisai masu yawa cewa bai ga kaza ba amma zai zo zuwa gaba kaga wannan wani abu ne wanda Allah ya sanar da shi shine ma'ana illa manirta min rasulin eh to shi kadara sirri ne na Allah subhanahu wata'ala ba wani mala'ika makusanci ko wani annabi manzo da ya san shi yanzu malam da ya gama wannan sai ce kuma ba wannan ba wata ammuku wan nazaru fi zalika zari'atul khizlan wata ammuku nutso mutum ya yi nutso a cikin harakan da ya shahi kadara wan nazaru fi zalika da dubi akan bangaren da ya shahi ita kadaran nan ka ce ai kai yanzu gabaɗe karance-karancenka akan abin da ya shahi kadara ne don mi kaza ya zama kaza bai zama kaza ba kuma suna nan suna karatu irin wannan abu ilimin shishigi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mi yasa Allah ya yi kaza ko kuma mi yasa aka kadarta wa wani ya zama kaza don mi ba wani ba don mi ba su wani ba to duk abin da yake kadara ne a ta'ammuku wan nazaru fi zalika mutum yayi zirhi a cikin wannan al'amari kuma ya rika kai kawo a kai wannan zari'atul khizlani ne hanya ce ka kama tutar inda za ta kai ka shine tabewa saboda ba za ka taba gamsuwa ba za ka taba kaiwa zuwa ga natija ba ba za ka samu sakamakon abin ba saboda wani abu ne da yake ilimi ne na Allah shi kadai sai ka ce kai ma so kake kai tarayya da Allah a cikin wannan lamarin ka so ka zauna lahiya ka so ka zauna lahiya ba shi yasa masu irin wannan bincike-binciken gaba ɗaya za ka yi ƙarshe ba su kai zuwa ga samun natija ba kuma a haka za su mutu har su mutu ba za su gamsu ba to dole ne mutum ya yarda ya yi imani da abin da yake kadara ne idan ka ce kadara to kawai tawakufi za ka haka Allah ya so duk wani matakin da ya kamata ka ɗoka ka ɗoka sai Allah ya ƙadarta ka zato wajibi ne a gare ka ka haƙura ka dangana rishin danganan ka kuma da rishin haƙurarka ba abin da zai ƙara maka in ba nisa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan kuma da rishin yarda da abin da Allah ya ƙadarta maka a cikin rayuwa to shine ma ce kama hanyar nutso a cikin harakan da ya shahi ƙadara ta ubangiji to wannan zari'atul khizlan bi mana tafarki ne mutum ya kama na ba inda zai sabka in ba a cikin tabewa ba mali ce wa sullamul hirman kuma kaman sullam idan ka ce sullam shine mata kuranga kaman kuranga ce ta abin da ya sha alhirmani a haramta maka rahamar Allah subhanahu wataala kamar duk mutumin da ya ce sai yayi ta'ammuqi ya gano yayi binciken kwaf a cikin harakan kadara to wannan mutumin tabbas ya kama kurangar da yana tattakawa yana tahiya ba inda zai tsaya in ba a cikin an haramta mashi rahama Allah subhanahu wata'ala ba mali ce wa darajatu dughyan kuma wani mataki ne na na yake kira da dughyan wuce gona da iri dughyan shine tajawuzul hadd bi mana ka wuce gona a cikin al'amarin Allah subhanahu wata'ala ka je ka shiga abinda ba saka ba sannan kuma haka mutu ba za ka samu sakamako ba akan wannan al'amarin da ka sa gaba da ka kadara yana nan a matsayin shi na kadara Allah subhanahu wata'ala shi yasa al'amarin shi kuma dole mai imani ya bar wa Allah al'amarin shi duk abin da kaga ya faru akwai hikimar ta sa ya faru wanda kaga an kadarta mashi akwai abin da yasa aka kadarta mashi wanda kaga ba a kadarta mashi abu kaza ba to akwai abin da yasa ba a kadarta mashi ba kai dai a matsayinka na bawa ana so ka zamanto mai cikakken meka wuya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba tare da jayayya ba mali ya ce falhazaru au falhazara kullal hazari min zalika nazaran wa fikran wa waswasatan ya ce falhazara kullal hazar ka shedi dukkan ka shedi kenan hannunka mai sanda min zalika game da abin da ya sha a ta'ammuku wa nazaru a cikin al'amarin da ya shahi kadara ya ce nazaran ko ta hanyar dubi ne da lissahi da tsinkaye wa fikiran ko ta hanyar tunani ne ka rika tunanin mi yasa kaza ba kaza ba wa waswasatan ko kuma ka rika waswasi kana shakka to miye hikima a cikin kaza wanda in mutum ya bar Allah to yana ga ce abubuwan da Allah ya kadarta suke faruwan nan duk kaman ba haka ya kamata ba miye hikima a cikin kaza to kaga duk mutumin da ya zamanto iya wannan tunanin ko iya wannan waswasin a cikin ran shi to wannan mutumin tabbas ya kama hanyar kafircewa Allah subhanahu wataala ka kalli abu kaza ka ce me hikima a cikin haka wani ya kalli ya ce me hikima a cikin halittar sabro banda ya takura wa mutane wani ya ce kaza irin waɗannan abubuwa duka kadara ne na ubangiji haka Allah ya kadarta kuma Allah kaɗai ya san hikimar da take cikin haka la'alla inda babu sabron kai ba za ka rayu ba duk abin da kaga Allah ya yi daidai ne abin da kaga bai yi ba shi ne daidai ƙin maliki cewa falhazara kullal hazari min zalika nazaran wa fikiran wa waswasatan ya ce fa'in Allah ta'ala saboda Allah mai girwa da buwaya tawa ilmal qadari ya nade ilimi na kadara an anamihi game da bayin shi ba wanda ya sani sai shi shi kuma ya nade komi da komi ya tattare ya bar wa kanshi sani sannan kuma wana hahu Allah ya hani bayi an maramihi akan neman ilimin kadara ba wanda ya saka duk in kaji ana karatun kadara ba ana nema amma ana so ne a kwatanta maka ka meka wuya ga Allah subhanahu wataala a cikin abin da Allah ya zartar sai ka huta lahiya to shine Allah yake cewa wa nahahum an maramihi ya'ni an ibtigha'ihi ya hane su akan neman ilimin abin da ke cewa kadara ba wanda ya saka neman ilimin kadara akwai magabata da yawa da cikin wanda suka rubuta littafai kala kala suna cikin ɗimuwa ana sun rasa inda suka sa gaba a kan harkar kadara kuma ƙarshe ba su iya kaiwa zuwa ga wata natija ba malmusa duk in ka kewaya ka kewayo kawai sai da istislam sai dai mai wuya kuma waɗannan abubuwa da yawa ga suna a cikin rayuwa suna faruwa baka isa baka tsaida su haka Allah ya ga dama ya yi su haka ya kadarta su to Allah ya hana bayi neman ilimin kadara kama kala ta'ala fi kitabihi kamar da Allah yake faɗa a cikin littafin shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah me yasa Allah aka aikata kaza wa hum yus'aluna amma mu bayi za a tambaye mu duk abin da muka aikata da duk abin da muka ce da duk inda muka tai da duk abin da muka sarrafa tabbas sai an tambaye mu yauma ya jima'ullahun rusula faya kulu ma za ushibtum ranar da Allah zai haɗa manzannin da ya turo gaba ɗaya ya ce da mi aka amsa muku da kuka je wa'azi kuka je bayani kuka je nasiha kuka aka safkar muku da littahi wace amsa mutane suka baku sannan kuma Allah zai haɗa guda biyun gaba ɗaya don ka gane cewa shi ubangiji shi ne ubangiji duk wanda ba shi ba kuma bawa ne a gare shi duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi Allah yake cewa a cikin alkur'ani mai girma fala nas'alanna allazina ursila ilaihim sai ce wala nas'alanna almursalin mu tambayi fala nas'alanna allazina ursila ilaihim mu tambayi waɗanda aka aiko zuwa gare su kenan su mutane za a tambaye su kuma wala nas'alanna almursalin su ma manzannin sai mun tambaye su me kuka cewa mutane ya aka yi to kowa za a iya tambayin shi amma shi ubangiji subhanahu wata'ala la yus'alu amma yaf'al ba wanda isa ya tambaya saboda kai kin a karan kanka nashi ne duk wani abin da kake takama da shi kake kafafan cewa kana ga kakai matsayi kaza duka nashi ne jinka da ganinka da hankalin da kake wannan da shi duk wata ni'imar da kake fantamawa a cikinta duka nashi ne sammai gabaɗe nashi ne ƙasai gabaɗe nashi ne ruwa nashi ne itace nashi ne duwatsu nashi ne komi nashi ne daga waye isa ya ma Allah tambaya me yasa akai kaza babu shi daga la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun kaga ba a tambayan Allah me yasa akai kaza saboda kadara ce duk abin da yake kadara ne ba a so mutum ya zurfafa a kai kawai a nan mai kauya ne ake bukata mali ce faman sa'ala duk wanda ya tambaya game da aikin Allah ya ce lima fa'ala mi yasa akai kaza mali ce faqad radda hukmal kitabi haƙiƙa ya mayar da hukuncin da littafin Allah alqur'ani yayi wani hukunci ne hukuncin la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayan Allah ya ce wa man radda hukmal kitabi wanda kuma ya mayar da hukumcin littahi alkur'ani kana minar kafiri da ya kasance daga cikin kafurai kaulan wahida daga kullum ka rika jin cewa kai bawa ne ga Allah kuma shine iya kololuwar daraja ga ɗan adam ya jingina kanshi ga Allah subhanahu wataala manzalla sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake so a kira shi da shi kama a ce mashi abdullahi a ce mashi bawan Allah a ce mashi manzan Allah imamu muslim ya zo da wani hadisi hadisin ya zo daga yahya ibn ma'amar yake cewa kana awwalan man qala fil qadari yace bil basara ana kira shi da suna mu'abbadul juhani wani mutumin da ya fara magana akan abin da ya shahi kadara magana akan abin da ya shahi kadara dan me za a kadarta kaza dan me ba a kadarta kaza ba tunda akwai bangarori da yawa wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci kuma suna magana a cikin wannan al'amari mu kuma abin da addini ya karantar da mu shine al-istislam mu mai kauyen mu ya ce fantalaktu ana wa humaid ibn abdurrahman al-humairi ya ce hajjaini au mu'tamirin ya ce sai muka ta yi da ni da wani ana kira shi da suna humaid ibn abdurrahman al-humairi muka ta aikin hajji ko kuma aikin umara faƙulna sai muka ce laulaƙina ahada min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma ya kulu ha'ula ifil qadar ina ma a ce mu gamu da wani daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu tambaye shi game da abin da ya shahi abin da waɗannan mutanen suke faɗa game da abin da ya shahi ƙadara ya ce kawai Allah sai datar da mu sai muka haɗu da abdullahi ibn umar abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya ce dakhilal masjid ya muka same shi a cikin masallaci muna zuwa wajen shi yake sai muka kewaye shi ya ce ana wa sahibi da ni da abokina ya ce ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi ɗaya a dama ɗaya a hagu ya ce fazanantu anna sahibi sai ya killul kalama ilayya faƙultu yake cewa aba abdurrahman sai na ce ya abu abdurrahman kenan au ya aba abdurrahman kenan shine abdullahi ibn umar kenan yake tambayin shi ya ce innahu qad zahara ya ce haƙiƙa sun bayyana ƙibala na a wurinmu nasu wasu mutane ya ƙara'unar ƙur'ana suna karanta ƙur'ani sannan kuma suna bayani akan abin da ya shahi ilimi ya ambaci al'amarin da suke kai ya ce wa annahum yaz'umuna an la ƙadara suna cewa ai babu wani abu mai suna ƙadara wa annal amra unfun cewa ɗan adam kawai duk abin da ya aikata tilasta shi ne aka yi aikata sai abdullahi ibn umar yake cewa fa idza laqita haula'i fa akhbiruhum anni bari'un minhum yace in ka hadu da waɗannan mutanen ka ba su labarin cewa ni abdullahi dan umar nayi baran-baran da su wa annahum yake cewa bur'a'u minni kuma su ma sun yi baran-baran da ni ba ni ba su sai yake cewa wallazi يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر yace wallahi a ce ɗaya daga cikin waɗannan mutane iya da girman dukiyar da ta kai dutsen uhudu ya ɗoka ya bada shi sadaka fi sabilillahi Allah baya amsa har sai ranar da suka yi imani da ƙadara kaga iya cikin rukunin imani dole ne ka yarda da kadara da ubangiji ya kadarta maka alheri ne ko kuma sabani shi ne hadisi na biyu shine hadisin Salman Allah ƙara da gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abin da ya shahi kadara sai yake cewa la yaruddu alqada yace illa du'a duk abin da Allah ya kadarta wa bawa ba abin da zai hana wannan abu faruwa in ba bawa bai roki Allah subhanahu wataala ya Allah in an kadarta ni a kaza Allah sa da cikin kaza wa ka roƙa Allah wa yake da kadarai Allah lahul amr al'amari duka nashi ne sai ya ce wa la yazidu fil umri yake cewa illal bir ba abin da yake ƙara wa rayuwar ɗan adam albarka in ba bin Allah subhanahu wa ta'ala ba to anan kaga mahallu shahid la yaruddu alqada illa du'a an samu Umar ibn al-Khattab Allah ƙarin ra'a gare shi yana daga hannu yana roƙon Allah ya ubangiji idan an rubuta sunana cikin ƴan wuta Allah amina da cikin asani cikin ƴan aljanna aka ce me yasa kake haka yace ai Allah ya faɗi cewa yamhullahu ma ya sha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama girgam in littafi yana wajen Allah subhanahu wata'ala wannan duka suna da alaka da abin da ya shahi kadara hadisi na uku hadisin Abu Hurairah Allah kadar da gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat manzo Allah ya ce wa zai amshi waɗannan kalmomi daga wajena fayamalu bihinna ka amsa kai aiki da su aw yu'allim man ya'malu bihinna kai aiki da su kuma ka koya ko kuma ka koya ma wanda zai aiki da su fa qala abu huraira fa qultu ana ya rasulullah abu huraira sai yake cewa nace ni ya ma'aikin Allah a fadi mun su yace fa akhadha bi yadi fa adda khamsan sai manzo Allah ya kama hannun abu huraira ya ilga biyar wa ƙala sai yake ce mashi ittaqil maharima takun a'badan nas ka guji duk abin da Allah ya haramta zaka zama cikin bayan Allah kai kowa bautan Allah mai kyau bi mana zuciyarka tana da tsantsani na aikata saban Allah subhanahu wataala sannan abu nabi ya ce mashi warda bima qasama Allahu laka taku aghnan nas ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka a cikin rayuwa za ka zama mafi wadata a cikin mutane shi ne mai kadara kenan abin da aka kadarta maka na arzikinka karka ce dole yamnatan wa yasra sai ka kamo can sai ka husgo can sai ka yi wane ne sai ka tada hankalinka gaba ɗaya kuma baka isa baka samu abin da Allah bai kadarta maka ba ce ka yarda da abin da Allah ya datsa ya baka za ka zama mafi wadatar mutane sai ce wa ahsin ila jarika takun mu'minan ka kyautata wa mutumin da yake makwabcinka ne imaninka zai cika sannan abu na gaba mazalla ke ce mashi wa ahibbalin nasi ma tuhibbalin nafsik takun musulman duk abin da kake so na alheri ya same ka ka so ya samu dan uwanka musulmi za ka zama musulmi na kirki kaga wannan hadisi akwai matsaloli da yawa a ciki a cikin rayuwarmu na yau za ga musulmi ne amma waɗannan abubuwan duka bai kula da su bal hasali ma shi yana ga duk matsalar da inda ta gitta shi to ta hada kan kowa shi bai da matsala kuma ya koma gehe ayi ta hira ana ta ba da labari a fada manzalla ce wala tuksiri dahik fa inna kasarata dahiki tumitul qalb karka yawaita dariya a rayuwa wani irin dariya ake nihi ana nihin dariya ta kyakyacewa karka yawaita ta me yasa saboda yana kashe zuciya amma anas ibn malik allah ƙari da gare shi ke ta bai taɓa ga mutum mai murmushi ba sama da manzala sallallahu alaihi wasallam to kaga anan mahallu shahid warda bima qasama allah laka taku aghnan nas ka yarda da abin da allah ya raba ya baka sai ka zama mafi wadatar mutane ba za ka zama to mutum mai haɗama ba ko mai zalama ko mai kwaɗai ko mai kaza ko mai kaza ba za ka riƙa haɗo abin da yake haram ba ne ba da gurin cewa dole abin da ma ba a kadarta maka sai ka same shi wallahi ba za ka same shi ba in kaga ko ta hanyar ba daidai in ka same shi ba dama an kadarta za ka same shi kai ne ka kasa yin haƙuri to waɗannan hadisai duka suna karantar da mu akan abin da ya shahi kadara da haka ne mutum wajibi shi ne ya yi imani da kadara in mutum ya ce bai da kadara ba to imanin shi gaba ɗaya ya warware jumlatan wa tafsira gaba ta ashirin ta arba'in da shidda ko na'am bale ce fahaza jumlatu ma ya hataju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min auliya illahi ta'ala ya ce fahaza kaga wannan bayanin da aka yi na kadara jumlatu ma ya hataju ilaihi shi ne kyaɗaɗɗen bayanin da yake buƙatuwa zuwa gare shi wa man huwa munawwarun qalbuhu mutumin da zuciyar shi take haskakakka ce min auliya illahi ta'ala daga cikin waliyan Allah mai girma da buwaya Allah iya da waliyai masoya wanda ya jibinci lamarinsu wannan sharaɗi kuma na zamantowa waliyi ba gado ba ne ba magana ce matsala ce ta imani da aiki kuma addinin musulunci kowa ne zai zagi ba ruwan Allah da kasancewa kai ɗan gidan suwa ne ko kai wane ne ko kai a kai alaƙarka da Allah ya take man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ce falan nuhiyannahu hayatan tayyiba in dai za ka yi imani namiji ne mace ce ka inganta imaninka tsakaninka da Allah to baka da matsala tsakaninka da Allah subhanahu wataala sai ce kuma ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun imani da tsoron Allah shi ake cewa duk mutumin da yake da su ta wannan mutumin waliyin Allah ne daka mutum yayi kokari ya kai ya kawo ya bayar da duk wani abin da yake iya da tsada a cikin rayuwar shi dukiyarka ce hankalinka ne tunaninka ne waƙinka ne saboda ka samu waɗannan abubuwan imani da tsoron Allah kuma duk in ba wannan matsalar ba ya zamanto mutane suka fahimta to wallahi zancen a ce an hwasa cutar mutane ko kuma an hwasa abin da bai kamata bai taso ba ba abin da zai iya sa wa ɗan adam dokar ya tsaya in ba jin tsoron Allah ba idan ya tsoraci Allah an ƙare in ko ba tsoron Allah ba yake in doka dubu za a yi to shi kuma sai ya samu hanyoyi dubu biyu na warware wannan dokar dubu da aka yi amma ɗadam in ya sa Allah a rai ka duba ka ga mujtama na sahabbai lokacin da imani ya ratsa zukatansu ya suka rayu aminin salimin ghanimin a cikin nutsuwa a cikin girmama juna a cikin duk wani mataki da yake na jin daɗin rayuwa haka suka rayu saboda mai saboda imani saboda shi imani shine yake sa ɗan adam ya zama mutumin kirki ba zai taka haƙƙin wani ba ba zai zalunci wani ba sannan kuma tsakanin shi da Allah zai yi abin da ya kamata abin da ya cancanta na bautan Allah subhanahu wataala maliki cewa wahiyar darajatun rasikhina fil ilmi yace kuma wannan daraja ce da matsayi na arrasikhina fil ilmi mutanen da suke da suka suka nutsu suke tabbatattu fil ilmi a cikin ilmi yace li anna al ilma ilmani saboda ilmi kala biyu ne akwai ilmun fil khalqi mawjudun ilmin da akwai shi a cikin mutane yanzu misali ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin gaiga sunan muna tare da su na harko kenan ya ce wa ilmun filhalki mafudun akwai kalan ilimin da kuma babu shi a cikinmu in ka ce ma za ka yi da awar shi kawai karya ce kake ya ce fa'inkaril ilimin maujudi kufrun ka yi inkarin ilimin abin da gashi nan shi ne aka baka daman kai ilimin shi ƙur'ani hadisi da sauransu sai ka ce kai kai ba ruwanka da wannan wancan za ka tahi nema mali ce wannan kafirci ne za ka bar ƙur'ani da hadisi kai za ka ce ai kai haƙiƙa kake so ka kai ilimin haƙiƙa za ka yi ko kuma addinin ka mana haƙiƙa ne to shi kuma haƙiƙan nan baka isa baka kai zuwa gare ta eh mali ce wadda'ul ilmil mafqud kufrun sannan mutum ya yi da'awar iddi'a'i ya yi da'awar ilimi wanda yake mafkud wanda babu shi a cikin mutane shi ne ilimi na kadara shi ne ilimi na kadara babu wani wanda isa zo ce kaza ne in kuwa haɗi ƙarya yake mafkudun wanda yake ilimin da babu shi shi kuma mutum ya yi da'awar cewa yana da shi wani kafirci ne saboda kenan kun yi tarayya da Allah subhanahu wata'ala da ka kafirta mali ce wala yasbutul imanu imani baya tabbatuwa yace illa bi qawlil ilmi al mawjud wa tarki wa tarki talab al ilmi al mafqud iman ɗadan baya zama sai ta hanyar al imanu yake cewa wala yasbutul imanu illa bi qawlil ilmi aw bi qabulil ilmi sai ta hanyar amsan qabul amsan al ilmi al mawjud ilmin da akwai wanda shi ne ilimin da aka sanar da kai abinda Allah ya ga dama ya ba da labarin shi kenan imaninka ba zai tabbata ba illa bi qabulil ilmi mawjud sai ka yarda da ilimin da yake samin mi sannan kuma wa tarki talabil ilmi mafqud ka bar neman ilimin da babu shi saboda ba inda zai kai ka in ba wuta jahannama ba kuma waɗannan suna nan a cikin tarihin duniya an yi su mutanen da suka nuna ba su yarda da Allah ba falasifa ne da sauransu ilimin abin da babu su ce su dole sun gano shi ko kuma a su Allah ma suke so gaba daya idan dai da gaske ne to ya kamata a ce ana gane shi ko ana jin shi ko ana shinshine shi ko ana taba shi ko kaza ko kaza sai suka kore duk abinda alhawasul khams bisa kaiwa zuwa gare shi idan ba a ji ba a gani ba a shishina ba a taba ba a kaza suka ce aiko babu shi to su kuma abubuwa nawa yake jikinsu wanda kuma su huddo shi ina yake babu shi ina ran shi yake ina ran shi yake wanda kuma gashi nan ga wani dan adam irin shi komin su daya la'allama nashi yahi nashi kyau yahi shi nagarta da komi da komi amma kuma gashi nan yanzu ran an zare shi ta ina aka zare shi ina me aka hudda me babu wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila al'amari ne kawai na Allah duk ku gama binciken ku ilimi ne wanda yake mafqud babu shi ko ba wanda ya sai samar da shi na adam yana da hankali ina hankalin shi yake a ina yake a kamo shi a ce ga hankalin nashi nan gashi nan a kamo shi babu sai ga adam nan da komi da komi irin naka la'alla ma ya hi naka amma kuma kawai bai da hankali ko kuma kuna tsammanin ma mai hankali ne sai wata an yi wata wannan yake gane ashe ba hankali ba gare shi to wajibi ne adam ya nemi ilimin abinda aka bashi dama ya nema abinda ba a saka ba kaka shige shi mutane da yawa sun bace wajen neman al-ilmul mafqud neman ilimin rashashen ilimi wanda babu shi mutum ya ce dole ya nemo shi wannan shine abin da yake alaka da kadara malai yace abu na gaba ta 47 wa nu'minu bil lawhi wal qalami mu musulmai mun yi imani da allahu allan da aka rubuta kadara shine allahul mahfuz sannan kuma wal qalami mun yi imani da alqalamin da ya rubuta wannan kadarar da umarnin Allah subhanahu wataala sai yace wa bi jami'i ma fihi qad ruqima kuma duk abin da ke cikin wannan jami' ma fihi ma fihi ai ma fil lawhi duk abin da yake cikin wannan allan na kadara kad ruqima haqiqa yana nan an kiyaye shi da lambar shi da komi duk abin da yake faru wannan yana cikin kadar ubangiji subhanahu wataala haka Allah kadarta cewa za mu shigo masallacin nan wani zai zauna daga bangare kaza wani daga bangare kaza dama haka Allah ya kadarta da aka ba a cewa ga wasu mutane a yau suna aikata wani aikin da sun gagari Allah a dama ce Allah ya ba ɗan adam na ya gode ko kuma ya kafirci to da aka komi musaddaru shi sa a lokacin sahabai suke cewa ma'aikin Allah idan ya zamanto komi an riga an tarasa shi to falim al'amal me yasa za mu aiki sai mazalla ya ce a i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu ku aiki kowa an sauƙaƙe mashi abin da aka halicce shi dan shi kuma waɗannan mu da muke rayuwar nan kahin mu zo mu rayu ubangiji subhanahu wataala ya san musuwa ne duk abin da yake cikin rayuwar bi kulli tafsil da dukkan detail ɗin da yake ciki duka Allah ya sani wani kaza ne wani kaza ne hatta da abin da zaka mallaka da duk wani abin da zai shahe ka duka Allah ya sani yanzu ka duba ayat da aka ranta da zuwa mamin waraqatin tasqut babu wata takarda wani ganyen icir zai faɗo illa ya'lamuha faci Allah san shi kuma wala ratbin wala yabisin ko bushashe ne ko danye ne illa fi kitabin mubin faci iya cikin wannan littafin a rubuce cewa ice kaza wannan icen na kaza ne tsamiya ce a magariya ce a aduwa ce wane ne ganyen ice kaza zai zubu in aka kaɗan nan kaɗawa guda da iska za ta yi abinda zai zubu nan gaba ɗaya alisa yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowace takarda da za ta sabka Allah san a ina za ta sabka a ina za ta zauna kuma inda aka kadarta mata na anan za ta zauna kuma yaushe za ta gushe mi zai gusar da ita mi zai tahiyar da ita share ta za a yi awaki za su ci mi zai biyo baya duka Allah ya sani kullu shay'in mufassal komi a filla filla yake to wajibi ne duka mutum ya imani da wannan mala ya ce falawishtama alhalku kulluhum a ce halitta gaba ɗaya za su haɗu ala shay'in akan wani abu katabahu Allah ta'ala wanda Allah ya rubuta shi fihi a cikin wannan alauhin nan a cikin allan nan na kadara annahu ka'inun cewa abu kaza zai faru a ce duniya gaba ɗaya su haɗu liyaj'aluhu ghayra ka'inin su sanya abin nan kare faru wallahi waɗannan halittun gabaɗe lam ya ƙadiru alaihi ba za su iya haka ba kowa da kowa da duk gaban da ake ga an yi da teknolojiyan da ake da da wane da ake da da ƙarhin tattalin arziki da ƙarhin mulki da sa komi a cikin kulawa wallahi daidai da abin da bai taka kara karya ba wanda Allah ƙadarta cewa zai faru wallahi duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya su haɗu su haɗa ƙarhi da ƙarhi ba za su iya sake wannan abin ba liyaj'aluhu ka'inan su sa wannan abin yake cewa liyaj'aluhu ghayra ka'in ko su sa shi ya zamanto baya yiwa wallahi lam yaqdiru alaihi ba za su iya haka ba walau ijtama'u koda duniya za ta haɗu kafkinta da na harko har zuwa na gaba wanda ba su zo ba ba su suke cikin zuba kulluhum gaba ɗayan su ala shay'in akan wani abu wanda shi kuma wannan abin lam yaktubuhu Allahu fihi Allah bai sa shi ba a cikin Allahul Mahfuz liyaj'aluhu ka'inan su sa wannan abin a ce dole sai ya faru wallahi waɗannan mutane lam yaqdiru alaihi ba za su iya haka ba malice jaffal qalamu kamar da ke cikin hadisi manzala ce an hari ga an gama jaffal qalamu alƙalamin da aka rubuta wannan kadara da shi ya riga ya bushe ya bushe da mi bima huwa ka'inun game da duk abin da zai faru ila yaumil qiyamati har zuwa tashin kiyama duka komai a rubuce ki sannan wa ma akhta al abda duk abin da ya kuskure wa bawa baka samu ba to ka yarda lam yakul yusibahu bai kasance zai same ka ba kuma wa ma asabahu abinda kuma ya same ka na rayuwa Allah ya kadarta maka kaza lam yakul li yukhdi'ahu bai kasance abin da zai kuskure maka ba koda duniya za ta hadu a ce ya kamata a hudda wani daga cikin hali kaza wallahi ba za su iya ba in kaga sun hudda ka to dama Allah ya rubuta za ka huta ne kuma ko da su ko ba su su a matsayin sababi suke Allah shi ke kadartawa Allah shi ke da komi to wannan kadara kuma a karantarwar addini kadara batta hana mutum ya aiki da ƙadara da ɗaukar sababi kuma wani abubuwan tare suke tafiya ba za ka ce ba a to shi kenan in dai allah ƙadar ta zai kowa ilimi an gama kawai haka je ɗakin mahaifiyar kwanta ko kuma za ka yi kowa wadata ko za ka yi kowa kaza kawai ka koma gefe ka zamana ka ce ai shi kenan in dai an ƙadar ta kawai an ko ba ƙadar ta shi kenan to wannan shi ake cewa tawakul mana mutum ya ɗauki wannan tafarkin ba kira shi da suna tawakkali ga Allah shi tawakkali ga Allah yadda ya gudanu shi ne ka ɗauki sababi amma karka riƙa ji a ranka cewa wai wannan sababin da ka ɗauka dole sai ka ci nasara a Allah shi ke bada cin nasarar nan a ina za ka gane haka mutum nawa ya ɗauki sababin da ya yi ƙarhin naka amma yana nan kama kan kama yadda yake ba wani abin da ya sake ba wani abin da ya motsa kai kuma kana ɗaukar sababi ɗan kaɗan sai ga in Allah ya zamanto ya sa wannan abin shine sababin ƙadararka ta kaza sai ga wani irin haɓaka la'alla jarin da kake da bai kai ɗaya cikin goma da shi ya mallaka ba amma ka yi a riƙa cewa wane wane wane wane haka Allah ƙadarta shi kuma ya ɗauki duk tadabir da dukkan wani mai zurkin da ya kamata a ɗauka amma kuma Allah ƙadarta mushi an da yake ya ƙara ƙoƙari akan abin da yake ya ɗauki sababi al'amari kuma ya bar ma Allah idan mutum bai da lahiya ba likita ke zuwa ba to ai wannan likitan ba shi ke baka lahiya ba Allah shi ke ba da lahiya wani mutum ya hutu manzala ke tambayan cewa man haza waye wannan kuma aka ce haza tabib wanda ame ba da lahiya ne manzala ya ce at-tabibullah wa inna ma anta mudawi yace ba da lahiya Allah ne kai dai mai mutane yan dubaru ne ne in Allah ya ga dama ya ba su lahiya eh to ka ka ɗauki cewa sababin da ka ɗauka da mai zirkin da ka ɗauka ai dole ne ma ka ci nasara a haba mutum nawa ya ɗauka kuma abin ya rushe saboda Allah bai kadarta haka ƙin ba da haka maliki cewa wannan shine gaba ta 48 gaba ta 48 kenan wa alal abdi kuma na akan bawa an yi alama ya sani cewa annallaha cewa Allah mai girma da buwaya qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi ilimin Allah ya gabaci duk wani abin da zai faru min halƙi a cikin halittun shi duk abin da za a yi Allah subhanahu wa ta'ala riga san shi faqaddara zalika taqdiran muhakkaman aw muhkaman mubraman Allah sai kadarta wannan abun takdirin kadartawa wanda take muhkaman wanda take cike da hikima mubraman wanda take abun zartarwa zartaccen abu ne an rage an kare laysa fihi naqidun ba wanda ya isa ya warware shi duniya kaf ta hadu ba za ta warware abin da Allah ya kulla ba wala muaqibun ko kuma wanda zai iya biyowa baya can da yake cewa ya halakar da da da wadanda so kashi mutanen annabi salihu me yake cewa karshen sotu shams wala ya khafu uqbaha Allah yayi haka din kuma bai tsoron wani abin da zai biyo baya ba abin da zai biyo baya ba ya ce ga ai suwa ne sun tashi ma kaza saboda Allah ya kaza abu ku isa ba ko kasashen da musu da Allah ba mai suke in wani wani bala'i ya tunkaro aka ga cewa fa abin da ba iya dakatar da shi me ake yi sai da kwashe mutanen gari ana kai su wani waje matakin me za ɗauka ɗauka ƙara za a yi ha wallah ɗadam kawai dai tukururu ne baya jin magana amma ba abin da ya mallaka Allah kan ji Allah ne ƙarshe abinda Allah ya ga dama shine wala muaqqiba muaqqibun ba wanda zai iya biyowa baya yi bitar kulli babu shi sannan wala muzilun ba wanda zai gusar da wani abu wanda Allah ya tabbatar da shi Allah ya kadarta kaza a ce ai su wani sun gusar da abin nan a dama lokacin gushewar shi ne da Allah ya kadarta mishi ne ya gushe wala mughayyirun ba wanda ya isa ya sauya Allah kadartawa wani misali arzikin kaza sai a ce ba wani ake so ba wani ake so sai a janye wannan sai a sa wannan yana yiwa wala naqisun ba wanda isa rage Allah baka kaza a cikin kadararka a ce ai wani yazo ya sa ka rage a dama in ka ga ya ragu dama shi da abin da zaka samu karkata da hankalinka wala za'idun haka ba wanda zai iya ƙara maka akan abin da Allah ya baka Allah ya rubuta misali arzikinka miliyar 1 ne ko kuma miliyan ɗaya ne ko kuma jika ɗari ɗaya ce ko kuma jika ɗaya ce to wallahi ko furan ɗaya ba biye ba wanda sai an haɗa biyar za su biye ko furan ɗaya ba wanda sai ƙara maka arzikin ka yana ƙariya shi kenan yanzu ka duba mutumin da za a ce wani ya shiga koma sati ɗaya sati biyu sati kaza kuma daga nan ya mutu arzikin ya ƙare iya adadin shinkafa da hatsin da zai ci sun ƙare kuma bai sai ƙara ba malam aiki sai Allah haka zai zo kalmomin da aka rubuta mushi na magana sun ƙari wallahi kalma ɗaya bai sai ƙara ba sai a ce yau gashi na kwanan shi kaza baya magana magana ya ƙari ku haɗu duniya gaba ɗaya ku ba shi aran harafi ɗaya wallahi ba ku isa ba kuma duka waɗannan abubuwa ne ga suna faruwa a cikin rayuwar da muke mu gane girman Allah subhanahu wataala mu bi Allah mu huta maliki cewa wala za'idun min khalqihi yace fi samawatihi wa ardihi a cikin sammai kaf a cikin kasai kaf ba wanda sai ƙara wani abu yace wa zalika wannan kuma ha min aqdil iman iya daga cikin kulluwan imanin mutum dole ka da wannan wa usulil ma'rifati shine gimshikin sani wal i'tirafi sannan kuma da sakankancewa da yarda bi tauhidillahi ta'ala da kadaita Allah mai girma da buwaya wa rububiyyatihi da kadaita Allah a cikin aikin shi rububiyya shine aikin Allah kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komi fa qaddarahu ya qadarta shi taqdiran qadarta wadda ta dace ya ajje komi a inda ya kamata ajje shi wa qala ta'ala Allah yake cewa wa kana amrullahi kusani al'amarin Allah qadaran qadara ce maqdura abin qadartawa yanda ya qadarta ya zartar shi abin da zai faru mala yace fawailun azaba da kwazazzubu na bala'i ya tabbata liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima duk wanda ya kasance a game da Allah mai girma da buwa a cikin kadarar shi khasiman kana da jayayya Allah kadarta kaza ka nuna cewa ku ku yarda ba wa ahdara lin nazari fihi qalban saqiman kuma ka halarto da abin da ya shahi tangenka fihi a cikin harkar kadara qalban saqiman wata zuciyarka marar lahiya tunda rashin lahiya ne ko a harkar rayuwa mutum ya ce bayyana da kadara ba rashin lahiya ne yanzu ka duba duk abin da zai Allah zai kadarta mutum na ba daɗi a cikin rayuwa in abin ya faru daga harko aka ce ka jure ka yi istirjai inna lillahi wa inna ilai da abin da zai biyo baya saboda me yasa saboda me yasa abin da zai biyo bayan nan lazim ya zamanto abin da zaka yi imani da shi ka yi ko ka so dole dangana zaka yi me zaka yi sai ka ce to shikenan mun bar ma Allah ina borin da kai daga wari ina nuna rashin yarda da kai daga fari duka ya zama wata wahala da ka dangana tun daga fari ka jingina wa Allah komai sai al'amari ta yadda ya kamata maliki ta la yake cewa laqadil tamasa bi wahamihi dan adam ya nema da rudun da yake tare da shi fi fahsil ghaibi akan bincike na qaab akan abin da ya shahi ghaibi wanda sirran ne sirri ne katiman wanda yake boyayye wa ada bima qala fihi affakan asima ya gama binciken ya gama tunanin ya gama wane ne wa ada sai ya komo karshe kuma bima qala game da abin da ya ambata fihi akan abin da ya shahi kadara ko gaibi affakan zai zama to mai kiran ƙarya ya jingina wa Allah asiman mai aikata zunubi kake na jayayya banzayi wahalar banzayi sha duk irin abubuwan da ya duka aikin banza ne karshe kuma dole kowa zuwa ga Allah ko ba abin da zai tabbata sai abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi gaba ta 49 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Ciri wannan